murafin sa yakan wadatar daga gare shi inda za a kawo mazari akan shafe shi a kawo murafin sa a kawo murafin sa ya tsaya matsayin sa haka nan kullu kamar fala ta milo kullal maili fala ta milo kullal maili matsayin maila inda za a ce fala ta milo mailan aka kawo kulla ko ba'aru kamar wala ta kawwala alaina ba'ara la kawir to ba'ara din ya tsaya matsayin mafuli ne mutlaki ya tsaya matsayin masari ne mai suyi ne ta cewa mafuli ne mutlaki haka nan adadi kamar fage don samani na jallata to samani na ɗin adadi ne ya tsaya matsayin masari haka nan ishara kamar fa'in a azubuhu azaban na wato wato la yu'azzibu zalika wato azabtuhu zalika al'azaba ko rarabtuhu zalika rarba to zalika ɗin ishara ce ya tsaya matsayin mafuli ya tsaya matsayin masdari haka nan sifa kamar kallamani kallamani fahu ila fiya to wannan fahu din sifa ce ta tsaya matsayin masdari haka nan nau'i nau'i shi ma yakan tsaya matsayinsa kamar ita mara himratal amiri ko ita mara himratal ummi to himrata din ya tsaya matsayin masdari nau'i nau'in rufin kai da ana lissafawa a cikin abin da ya tsaya matsayin masdari to bismillahi rahmani rahim wannan da na bin alat ne wasu ma a cikin mali shekarun
haka nan ma lamiri yakan tsaya matsayin masdari lamiri yakan tsaya matsayin masdari kamar fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin to la u'azzibuhu ana nufin la u'azzibu zalika al'azaba to din ya tsaya matsayin wannan ya tsaya matsayin masdari ne haka nan ala kamar da rabtu sau dan sau da dai ya tsaya matsayin masdari ne kamar an ce rarrafa horar ba ala nan ta tsaya matsayin masdari ne amma aka ce sharadin ala ta tsaya matsayin masdari idan ya zama tana yawan ana yawan amfani da ita a wajen wannan fi'ilin amma banda inda yake ba a amfani da ita da yawa wajen wannan to wannan ba za ta tsaya ba ba ka ce rarrafa hasha batan ba saboda a dau azara ai duka da ita ai najiri ne amma rarrafa sau dan ai duka da bula lala wannan yana yawan zuwa ta ce da rafu sau dan sau da ya tsaya matsayin masdari amma hashabatan ba zai tsaya ba to haka nan wakace kamar faɗin a asha alam ta gata min ainaka lailata armada wa bitta kama ba ta salimu musahada alam ta gata min ainaka lailata armada to lailata din wato wakaci ne ya tsaya matsayin masdari kamar an ce igtima da lailata ta armat ashe yanzu idanunka ba ta rintsa ba irin rintsawa dare na wanda yake mai ciwon idanu wato ka kwana ne baka ba bacci idanunka ba su rufu ba saboda rashin bacci to haka nan kuma na'ate kamar kwakwakwakwallah kasiran kamar an ce zikiran kasiran kasiran din na'ati ne na masdarin ya tsaya matsayin masdarin haka nan kuma na sharadi kamar mata zaidan tarribu duk irin dukan da za ka yi wa zaidu to ka doke shi kamar ce ayyara ribin tarribu zaidan to ma din shar'iyya ce amma ta tsaya matsayin nazari yanzu a mahallin nasu ba take da sanda cewa mafulu mutulaki ce au au au au mustafhima au mustafhima ko ma ta istibhami ita ma tana tsayawa kamar mata ribu zaida wani irin duka kake dukan zaida kuma an ce ayyara ribin ta ribu zaida to ma din ta istibhami ta tsaya matsayin masdari ne mata ribu zaida wani irin duka kake wa zaidu wasanni adada ya halatta ka kawo masdarin da yake nuna adadi tasmiya ka iya cewa rarrabtuhu rarrabataini rarrabataini to ko kamar na qur'ani sunnar ji'il basara karrataini karrataini masdari ne da yake nuna adadi ko da yake an ce ma ba wai tasmiya ake nufi a nan ba ana nufin yawaitawa kamar an ce karratan ba da karratin ba ma dai masdari ne na nuna adadi gashi ya zo tasmiya ka jam'in mu'akkida wato eh, wato eh, adada adada nazarin da yake nuna adadi ka iya cewa rarabtuhu rarabatin salasan na doke shi har duka uku warabtuhu rarabatin salasan na doke shi har duka uku uhu wasanni adada wa jama'a adada shi yasa adadan din ma'abu amilan biyu sun yi tanazu'i a kansa ko wanne ne za a bashi aiki a kai sannan din ne aka bashi aiki ko wa jama'a wa jama'a za a ba ku in na kai mutumin basira shi da ko bizita a kudin ka hana tasniya ko jam'in masdari wanda yake nuna takidi masdari wanda yake nuna takidi ba dama a yi tasniyarsa ko a yi jam'insa inda yake nuna takidi ba dama a yi tasniyarsa ko a yi takidinsa Mhm. an ko a yi jam'insa ko a yi jam'insa ba dama a yi tasniyarsa ko a yi jam'insa huzin hulfa ka riki saɓani tsakanin malamai fin nau'i a cikin mazarin da yake nuna nau'i a mazarin da yake nuna nau'i to akwai saɓani a tsakanin malamai wasu suka ce ana iya masa tasniya ko jam'i Ah, wato a iya cewa sautu sai rayin fakiri wal gani na yi tafiya tafiya iri biyu da tafiyar mai kuɗi da tafiyar talaka masdari ne da yake nuna jam'i gashi an yi tasmiyarsa haka nan ma a iya yin jam'insa wasu ko suka ce gaba ɗaya ba a iya ba masaba ta farkon ita ce abinda ibnu malik ya zaɓa ne alfiya ibnu malik ya zaɓi cewa a iya wato ah, wato yi masa tasniya a shi ne nau'i wasanni wa jama'a gairahu wa afrida to uhu ajis ka halatta shafe amilin masdari amilin maf'uli mutlaki akan shafe shi wani ya tambaye ka ayya rarbin rarrabta zaida ka iya cewa rarban shadidan kamar ka ce rarrabta hu rarban shadidan to rarrabta din da ka shafe shi ne amilin shi yana sauce rarban din nan shi shafewa dole ce dole ne ma a shafe amilin mafuli mudulake a cikin masdarin da yake ya zo musaya an fi'ilihi daga fi'ilinsa daga fi'ilinsa da ya tsaro da yake ya tsaro akwai wasu wurare inda yake ake amfani da masdari a matsayin fi'ilin to a irin nan dole a shafe fi'ila kamar irin su subhana subhana lazi a sada subhana rabbika ana nufin sabbihi rabbaka subhana ka tsarkake ubangijin ka tsarkakewa ka tsarkake shi to wannan sabbihi din dole a shafe shi ba dama a ambata shi yasa duk qur'ani ba inda aka faɗa ko ba inda yake an faɗa ko subhana subhana guda nawa ne a qur'ani akwai surar ma da ta fara da shi ko subhana lazi asra bi abdihi a ciki akwai subhanahu wa ta'ala ne amma ya kono na uluwan kabira akwai fa subhanallahi hina tumsuna akwai fa subhana rabbika rabbil izzati guda nawa ne subhana na nasu ga da yawa amilin ko duk inda ya zo an shafe amilin ba inda aka faɗi amilinsa ina misali kamar da suke cewa wailahu wanda shi wannan yana ma daga inda aka samu masarin amma ba a ji larabawa sun yi amfani da fi'ilin ba kamar wa an ci asali waila zaidu wailahu zaidu ya ya shiga aikin kai kaitansa wannan waila din ba inda yake ake ambatan fi'ilinsa to ko wai hako da ake fada ba amma suka ce ai an ji an faɗi fi'ilan fama wala wa ma waha a baitin fama waha wa la wala amma dai da yawa sun ce wannan baitin mauru'i ne kawai an ajiye shi ne don a ƙarfafa wata mani fahimta to haka nan labbaika labbaika ah, shi ma masdari ne wanda yake ake shafe amilinsa ko yaushe wujuba dole ne a shafe labbaika allahumma kamar labbaitu da awataka lahumma labbaika na amsa kiranka ya ubangiji amsawa wadda irin ta ce ta cancanta aima amsa wadda irin ta ce ta cancanta aima in kayi kira to labbaika dinnan an shafe amilin shine labbaitu wajibi ne kuma a shafe ba dama a bayyana a ce labbaitu da awataka allahumma labbaika haka nan subhana shi ma wa amilinsa shafewa ake koyaushe haka nan ma'azallahi da ake faɗa kamar an ce asta'izu billahi ma'azallahi ina neman Allah ya kiyaye ni irin kiyayewa tasa to ma'azal din nan ba a faɗan fi'ilinsa koyaushe ba a faɗa amininsa haka nan sa'adaika da suke faɗa labbaika wa sa'adaika wa ajaban minhu ko ajaban minhu ko eh, ko ka ba hadisi ajaban minka ya wani umar kai an- a- ajaban minka ya umar to shi ma wato ajabtu minka ajaban to amma wannan ajaban din bayan da za a faɗi amilinsa ko yaushe wajibul hasfi ne to eh? shukuran haka nan da ake cewa hamdan shukuran shi ma inda yake an hamdan wa shukuran to fa ha- hamdan wa shukuran to shi ma wajibi ne a shafe aminin amma inda yake an yi adafi in ba yi adafi ba to a iya ambato ya zan zaka maka sidan nan ta ma rabi'u da muka karanta baiti na farko da yake fada da kaka ce zai ala sama'a to amna din wannan mazari ne da yake an shafe amininsa to amma tun da ba a yi adafi ba ba dole ba ne a shafe a iya am- a iya bayyanawa ko kamar kasi eh, nazmin nan na mustalahul hadisi ya yake hadis wa salawatuhu tasawhu la taris ko Ham- hamdan liman nazzala to anan shi ma hamdan din matsali ne an shafe amina amma shafewar anan ba dole bace tunda ba a adafi ba amma in aka yi adafi ko aka maimaita to dole ne a shafe da an ce hamdan wa shukuran to nan dole ne a shafe ko hamdan hamdan to dole ne a shafe to haka ne da suke cewa a ka- a kara a wato karamata Ah, to shi ma wajibi ne a shafe haka nan da suke cewa salama shi ma wajibi ne a shafe mazmari ne da yake sha- wajibi a shafe amininsa ko ko hijiran mm, ko kamar na qur'ani wa yaqulu na hijiran mahjura wato Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu shine ma'anar hijiran mahjura bayan suna ganin cewa su fada ko karba abin da qur'ani ya zo da shi aya bane da za su ce ma wai Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye to shi ma irin wannan mazdari ne da yake wajibi a shafe amilin sa shafe amilin wajibi ne ana to alhamdulillah halan wasalan shi ma wajibi ne wato a shafe a amilin tun da an yi adafi yin adafin wasahalan shi ya saboda wajabcin to
sai manta da aiki ba wajen isa mai da hannu da yanzu a yi abin da ke wa sallah ya a wato ya ya ai abin da yake a kansa shine ya bar sallar ya fita daga sallar ya je ya sarki sannan ya sake alwala ya zo ya sallar yawa ya abin da yake ya kamata kenan a kansa ya tambayar cewa ya je ya yi bawali masana to ya manta cewa bai ɗauki ba sai ya zo ya alwala ya faɗi shiga cikin sallah yana cikin sallah sai ya tuna wai cewa ya iya sa wata ala ya wanke ya yi tsarkin sannan ya zamo alwalarsa tana nan wanke wajen sa ala ba lallai ne zamo ya tsarkake yadda ake bukata ba amma ya rasa yadda ake bukata shi kenan amma dai ya ya tsaya ya tsarkake sosai ya da ya sake alwala ya zo ya kora cikin sallar aiki ya yi masa mata faru bayan lokacin ta ta sallafa shi ya yi sallar a wannan halin ba ai mutum ya sallah da najasa bai sani ba har lokacin sallar ya fita ai shi kenan sallar ai ta tana waje ba ne kusa da ita ma azzikiri wani kudura ce sai ko ana ai an rasa zikiri ne Allah rahman rahim
وعين كبروا kawin hasar haka nan ma kuma yana cikin wuraren da ake shafe amilin masdari masdarin da yake ya zo a maimakon fi'ili ya tsaya matsayin fi'ili ne
الذي جاء حي wanda yake ya zo a matsayin labari kama zai- eh, eh, zaidun eh, saira ko anta saira to kama an ce anta tasiru saira anta tasiru saira eh, ko zaidun sairan sairan da suka faɗa zaidun sairan sairan ya zo labari a nisbi ainin daga sunan aini karraru da suka maimaita suka maimaita shi ko masdarin shine kamar zaidun sairan sairan to anan dole ne a shafe aminin sairan din kamar an ce zaidun yasiru sairan wannan maimaitawar ita ce ta sa shafewar take wajiba amma idan ba a maimaita ba to ya halatta a bayyana aminin ko a shafe a iya cewa zaidun sairan ko a ce zaidun yasiru sairan amma ba dama a ce zaidun yasiru sairan sairan dole sai dai a shafe yasiru a sannan kuma wannan sai inda yake sunan aini banda inda yake wato sunan ma'a- ma'ana ne idan mubtadan ma'ana ne ba zati ba to wannan da an kawo masdari a matsayin labarin a iya rafa'antarsa a iya nasartarsa kuma ma inda aka nasarta a iya bayyanawa a iya bayyanawa Ehe, wato a iya cewa asaumu shadidu ko ana nufin ko asaumu shadida ana nufin ishtadda shadida tunda asaumu wannan ba jiki bane ma'ana ce Ehe, aiki ne ba wai jiki bane a wani hasar ko wanda yake a masa suru da illa ko innama kamar ma zaidun illa saira ko ma innama anta saira to wannan dole a shafe ma zaidun ba dama a ce illa yasiru sairan sai dai illa saira dole a shafe yasiru din nan wanda shine amilin maqulun mutlaqi haka nan ba za a ce inna ma zaidun yasiru sairan ba sai dai inna ma zaidun saira ba da dole a shafe yasiru din shine amilin maqulun mutlaqi to فذات بالتوبيخ haka nan wanda yake ya zo dan urus eh, dan urus kamar wato mutum yana suka sukan ko ga kansa ko ga kansa wato ko kuma ga wani kamar atawaniyar wa qad jadda uranauka atawaniyar yanzu ka ringa kasala ka ringa tsayawa da baya da baya ba ka kokari wakancan da kura uka ga duk sau'o'in ka sun daddage suna ta himma to wannan ba dama a ce ata tawana tawaniya dole a shafe ta tawana din shine amilin to والتفصيل ko kuma tafsili kamar na qur'ani fa imma mannan ba'du wa imma fida'a a yanda za a kaddara wallahu ta'ala a'lamu fa imma tamunnuna mannan wa imma tafduna fida'a to wannan da tamunnuna din da tafduna shine aka ce wajibi ne a shafi saboda ya zo ne dan tafsili to أو منكرين التي koko eh, aka abu karfafa da jumla da suka gani a baya wato wanda yake ya zo don karfafa jumla wanda yake ta zo kafin shi Eh. haka nan abin da yake ya tsaya matsayin fi'ili fi'ilin da yake ya zo labari daga sunan aini kamar inna ma a zaidun sairan saira a karraro da suka maimaita abin hasar ko akai hasarinsa da illa ko inna ma inna ma zaidun saira to sairan din mafuli ne mutlaki wanda yake an shafe amilin sa wujuba ko ma zaidun illa sairan sairan din mafuli ne mutlaki da yake a shafe amilin sa wujubi to فذات بالتوبيخ haka nan wanda yake ya zo don urus والتفصيل da kamar wato atawaniyan wa gajar da kura na'uka ko ko na tafsiri kamar fa imaman nan ba da imma fida'a أو منكرين التي uhun ko wanda yake an karfafa ga ya zo dan karfafa jumla Ma- m- ah, maf'uli mutlaki da yake ya zo dan karfafa jumla ra'au da suka ganta kabulu a baya kafin zuwansa ko dai ya zamo wato ya karfafa wato ita kanta jumlar ko kuma ya karfafa wani abin da ta kunsa ina misali kamar inda kace lahu alayya alfun urfan to urfan din ya zo dan takidin lahu alayya wanda ya karfafa ita kanta jumla a saboda cewa ka lahu alayya alfun din a shine urfan din Eh, yana bi na dubu na yadda da cewa yana bi na dubu kaga urfan din shine dai lahu alayya alfun ko kuma ya karfafa wani abu daban kamar misali haza ibni a dofan haza haza bani a dufan wannan ɗana ne a wato tausayawa wajen tausayawa a, ko haza bani haƙƙan haza ibni haƙƙan wannan ɗana ne tabbas to yanzu haza bani daban da cewa haka dan aya cewa haza bani wannan ɗana ne ba wai ana nufin an haife shi ba a ana nufin yanda yake zaune da ni yana zaune da ni kamar da a ce ni na haife shi to amma yanzu da aka kawo haka ya ayyana cewa ana nufin a'a ni ne na haife shi in ka ce hazaba ni baka ce hakan ba ba wai lalle yana nufin kai ka haife shi ba ta yi ma'ana zaman da yake da kai yana zaune da kai kamar da a ce kai ka haife shi amma in ka ce hakan to a sannan mazdarin ya karfafa ya tabbatar da cewa wato kai ne ka haife shi eh, shi yasa daga haz- daga hazab ni ba lalle a gano hakan din nan ba amma a wancan lahu alayya alfun to dole a gano urfan din shine daman yadda urfan din cewa lahu alayya alfun shine yadda da kai kenan to shine yadda shi ibnu malik yake faɗa wa minhu ma yad'unahu muwakkida li nafsihi aw ghairihi fal mubtada nahu lahu alayya alfun urfa wa sani kabni anta haqqan sirfa wa minhu ma yad'unahu muwakkida yana cikin maf'uli mutlaki wanda yake wajibi a shafe amilinsa maf'uli mutlakin da suke kiransa mai karfafawa wanda shi ta iri biyu ne akwai linafsihi wanda ya zo ya karfafa jumlar da ta gabata shi yasa abin da ya kawo ba wani abu ne daban ba abin da ita jumlar ta kawo ne au garihi ko ko ya zo karfafa ga wani ya zo bayan jumla abin da ya kawo ba wai lalle abin da jumlar ta kawo bane ba lalle lalle abin da jumlar ta kawo bane fal mubtada nahu nahu lahu alayya alfun urfa wanda yake mu muwakkidu li nafsihi shine kamar lahu alayya alfun ulf alfun urfa wasani na biyan ko shine muwakkidu li ghairihi nahu wa- ka ka anta ibni anta bani haqqa sirfa kamar inda kace anta bani haqqa to ka za ka zuta shi hakanan kuma yana cikin mazarin da yake wajibi a shafe amilinsa mazarin da yake ya zo don kamantawa
bil hudusi ba bil hudusi ya zama kuwa ya kunshi hudusi wato aiki ne wanda yake ilaji ba aiki ba ne wanda baya bukatar ilaji in aikin da baya bukatar ilaji ne to wannan ba dama a yi nasara shi yasa ba dama ka ce lahu ilmun ilmal hukama'i tunda ilimi ba abu ne wanda yake bukatar mu'alaja sai dai ka ce dole lahu ilmun ilmun hukama'i ilmun hukama'i amma ka iya cewa lahu safarun safaral hukama'i tunda ita tafiya a bace wadda ake mu'alajarta ake gogayya da ita to ba da jumla ya zamo kuwa bayan jumla But amma in ya zamo ba bayan jumla ba ne wannan ba dama a yi nasaba balle har a ce amilin ya buya ba ka ce sautu zaidin sauta himarin ba tunda sautu zaidin da ya gabata ba jumla ba ce mufradi ne shi yasa wannan sautu himarin dole kai masa rafa bisa cewa labarin mubtada ne daga ce sautu zaidin sautu himarin amma an kama cewa kai lahu sautun to shine ka iya cewa sauta himari saboda lahu sautun jumla ce lahu labarin mubtada sautun mubtada jumla ta cika an samu mubtada da labari to sannan ka iya cewa sauta himari tunda yake sauti kuma ilaji ne abu ne wanda yake hadisi nabin ya zama zarafi ke a ba zarafi bane wanne a ciki a shine aka ce masdari ne mafuli ne mutlaki ana sa cewa mafuli mutlaki ne to
lahu a shi'ara da ya sanar gare shi ya sanar da shi kuwa ba ga wani ba idan ga wani abu ne daban to ba dama kai nasara muka ce lahu alaihi na'am alaihi nauhun to wannan ba dama ka ce nauhal himari sai dai nauhul himari tunda kukan ba na shi wanda ya gabatan bane na wani ne daban ana yi masa kuka kamar irin kukan jaki ana yi masa kuka kaga ba shine yake kukan ba to anan sai dai ka ce sautul himari amma an cewa kai lahu sautu to kaga muryar aya sannan ta sake hu din shine sahibu sauti shi yasa wannan lahu ne ka iya cewa sauta himari to ismin wanda yake ga suna wanda yake ya zo da ma'anarsa musayid ga kuma yana da sahibi kama a nan shi ne kamar lahu sautun sauta himarin din banda in kace eh, wato alaihi sautun sauta himarin to nan ba za ka yi nasaba ba to ya zama kuma bai dace ba ga aiki amma in ya dace ga aiki ah, wannan amilin masdarin ba zai zamo shafafe ba sai a ce wannan amilin wannan wanda ya bayyana shine amilin kamar kace zaidun musawwitun sauta himari to a sannan musawwitun din shine yana sauce sautin himari ba wani amili ne wanda yake shafaffe ba yayi nasaba a wajen
auja a madai auja badala a iya cewa kuma a masa lirabi bisa cewa badali ne yanda sibawai yake faɗa ya ce a irin nan shi na biyan in an ga dama a iya mai da shi badali ka iya cewa lahu sautun sautu himari ya zama sautu himarin din badali ne daga sautun din ba lalle ne kai nasaba ba amma in kayi nasabar to ka ɗauka masa cewa mafuli ne mutlaki wanda yake amilinsa mahazufi ne wujuba amma in kai badalin to kuma wannan ya zamo sai kai rafa'a kenan ko ya zamo badali ne daga sautun din na farko lahu sautun sautu himari to المصدر أنا أنا صوت المصدري مفعولا له هل إن كسر مفعول له أنا أنا صوت مفعول له
kada allala fi'ilan wanda yake ya zo matsarin da yake ya kawo dalilin yin wani aiki kamar misali kumtu ijlalan li amri to ijlalan masdari ne wanda yake ya zo don ya nuna dalilin miƙewa tsaye na miƙe ne don girmamawa ga amur to ijlalan din shine abin nasarta bisa cewa maf'ulul lahu ne akan kira shi maf'ulul lahu akan kira shi ko maf'ulul li ajalihi ko kamar na qur'ani wallazina yunfiquna amwalahum ibtigaa mawatillahi wa tasbitan min anfusih wato ibtiga din maf'ulun li ajalihi ne abin da yasa suke ci da dukiyar tasu ba wai dan ai musu kururu a cewa su wani suna da kirki ba kowa ne yana da alheri ba a'a ya ciyar ne yayi ne dan kawai neman yardar Allah to ibtiga din ya nuna dalilin afkuwar in fakin yunfiquna amwalahum ibtiga to fi rabanin azabani wanda yake ya ɗayanta ya zama wakacin aikin shine wakacin kuma masdar kamar yanzu wannan wakacin da suke ciyarwar shine wakacin da suke neman yardar Allah wakacin da suke ciyarwar shine wakacin da suke neman yardar Allah ko wanda kace qumtu ijlalan li amri wakacin da ka miƙe din sannan ne kake girmamawa ga shi amru din
wa fa'ilin haka nan fa'ili ma ya zamo ya ɗayanta idan fa'ilin ya bambanta to wato wannan ba za a yi ja- ba za a yi nasbar ba in ya zamo fa'ilin na masdarin daban da fa'ilin fi'ilin masdarin ya zo don ya nuna dalilin afkuwar wani aiki amma kuma sai zamo fa'ilinsa daban fa'ilin mm, fi'ilin kuma daban to a sannan ma ba za a yi nasaba ba wal aqda nuna malamai da suka gabata ma ra'au sharɗar tihadin ba su bayani akan cewa dole sai wakacin da fa'ilin sun ɗayanta ba a'a ba su kawo haka ba malamai na daga baya su suka kawo wannan sharuɗan guda biyu wan jararahu kafau sun bi cewa a yi masa jarra shi masdarin nan bi fadal shartin idan in an rasa sharaɗi daga cikin sharuɗan nan guda biyu kamar ya zamo zamanin ba ɗaya bane kamar faɗin imrul qaisi da yake cewa fajitu wa qanan nawat li nawmin siyabaha la yasatu illa lifsatal mutahammili fajitu naje ga matan nan wa qanan rad li nawmin siyabaha alhali ta cire tufafinta dan ta yi bacci to naumin din mazari ne wanda yake nuna dalilin aiki dalilin cire tufafin nata dan tana son ta yi bacci ne to amma kuma wakacin da ta cire tufafin daban wakacin da ta yi baccin daban domin ba tana cire tufafin tana bacci ba sai bayan da ta cire tufafin ne sannan ta yi baccin Ehem, sai bayan da ta cire tufafin ne sai ta- sannan ta yi baccin da yi ma ba kan shimfiɗa ta ta cire tufafin ba ko sai da ta cire daga can wani waje sannan ta ƙara so kan shimfiɗa ko tana tsaye ne a gindin shimfiɗa ta cire tufafin sannan kuma ta kwanta kaga wakacin ya bambanta kenan shi yasa bai ce nauman ba idan da wakacin ya ɗayanta sai ya ce nauman ya nasarce shi tunda naumu dai masdari ne to amma sabawar wakacin shi ya kawo ko da yake fa'ilin duk ɗaya ne ita ce ta cire tufafin kuma ita ce za ta yi baccin shi yasa nan fa'ilin ɗaya ne amma zamanin ne ya bambanta to mun dole sai an salami ne sai an salami to
ma hada anna ahan haka nan kuma inda yake fa'ilin ya bambanta ina misali kamar faɗin mawaƙi wa inni la ta'aruni li dhikraki hazzatu kaman tafara al-usfuru ballala hulqadaru wa inni la ta'aruni li dhikraki hazzatu yace hakika ni duk sanda na tuna ki sai in ji jikina yana ta rawa yana ta bakyarketa Ah, to wannan li zikiraki zikira din nan maf'ulul ah, masdari ne wanda yake ya zo dan ah, wato nuna dalilin afkuwar ai aiki tuna ta din shi ke kawowa har yake raurawa yake makyarkita a jikin nasa amma kuma fa'ilin zikira da fa'ilin fi'ilin shine ta'aru sai zamo ya bambanta shi zikira fa'ilinsa ba mustatirin lamiri ne wanda yake ya koma kan yazzawai da nan ta ta'aruni shine mai tunawa amma abin da yake bijiran masa fa menene hazzatu makyarkata shi yasa fa'ilin ya bambanta fa'ilin ta'aru shine hazzatu fa'ilin zikira kuwa lamiri ne wanda yake ya koma kan wannan ya zawai da yasa nan yana cikin wuraren da yake shi fa'ili ya istitari fa'ilin masdari ya istitari ko can mai tofa ibn wardi yana faɗan kaka ya dan wardi ya faɗa ya ibn dan wardi ya faɗa ina masu tuwatul wardi ya baiti 150 ya gagara inda kudi ne ko wanda ya miliyan 150 ma sai ya ɗauka kuma na halaga minu go wa in yurab ko wa in yurab ya kamul walau bi murtafi wa hasfu fa'ilin huna la yamtani a shafe fa'ili a babin shi masdari ba abu bane wanda yake hannu kamar wannan da zikira din fa'ilin sa an shafe shine lamiri ne wanda zai koma kan wannan ya zawaidin na ta'aruni ta'aruni shine mai tunawa amma kuma abin da yake bijire masa makyarketa ce shi yasa fa'ilin ya bambanta Eh, shi shine fa'ilin zikira hazzato ko shine fa'ilin ta'aru to eh, mahala mahala amma banda anna in anna ce ba lalle sai an sa shi lamun ba Eh, ka iya cewa wato eh, eh, ji'itu an akara kana nufin li'an a ƙara'a ka ita li'an a ƙara'a ko an a ƙara'a ko da yake nan ma wato kaga nan menene za a ce ya bambanta kenan ji'itu an a ƙara'a wani sharaɗi ne a cikin sharuɗan da aka faɗa a can lokaci ya aka yi lokacin kenan ya bambanta yawwa sai bayan zuwan nasa ba yana zuwan bane yana karatu sai bayan ya zo ne zai karatun ko shi yasa wakacin ya bambanta jitu an a qara'a to anan aya cewa jitu an a qara'a amma ba a cewa ba za a ce jitu qira'atan ba tunda qira'atan mazari ne ba an ba an bane eh, idan an ce wannan wato a iya barin lamun hakanan in an ce a iya barin lamun kamar wannan jitu an a qara'a din a iya cewa jitu li an a qara'a a iya shafe lamun amma ba dama ka ce jitu qira'atan sai dai jitu lil qira'ati jitu lil qira'ati dole anan sai ka kawo tunda a lil qira'ati qira'ati wannan ba anna bace ba an ba to an masa jarra ko da ya cika sharuɗan mawahan ba magana ba ce da yake ta yi rauni ya halatta a yi masa jarra ka iya cewa ƙumtu li ikirami amri ka iya cewa ƙumtu li ikirami amri na miƙe tsaye don in girmama amru ka iya sa alama duk da cewa wannan ya cika sharuɗan ya wakacin dai ɗaya ne fa'ilin ɗaya ne kaɗan ne a sa alamin amma a wanda yake mujarradi a ce kumtu li ikrami amrin kaɗan ne a ce kumtu ikraman li amrin ya fi yawa tunda wannan ba a sa masa alba ma'ana mujarradi shine wanda ba a sa masa alba ba kuma arafa ba Ka- ya a wato yana yawan zuwa salamin a cikin wanda yake mai al a ce kumtu a ce kumtu lil ikrami li amrin ya fi yawa fiye da a ce kumtu lil ikrama li amrin a ce kumtu lil lil ikrami li amrin ya fi yawa fiye da a ce kumtu lil ikrama li amrin ko da yake a ce kumtu lil ikrama li amrin din ma ya halatta kamar baitin da dan malik ya kawo ko ya baitin da dan malik yake ya baitin na dan malik yake ina ama zan rabe dan malik din ko idan faru ko ko ne masu da ake ko sun da kuna da daukan dan ake ko ko zai musa gora aljumi ta ce ya ya yake wa kalla an yasaba hal mujarradu ko wal aksu bi zi al wa anshadu la أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء إيه لا أقعد الجبن كما أنا أقول لا أقعد للجبن أما كما ينسب تو
والسواء
daidai ne da sa al din ko a bar sa al mahama turifi matuƙa karafa ka iya cewa kuntu li ikirami amrin ko kuma ubtu lil ikirami li amri wannan daidai da kace kumtu li ikira ah, wato kace kumtu ikirama amrin kumtu ikirama amrin da kuma cewa kumtu li ikirami amrin duk ɗaya ne eh duk ɗaya ne eh, kamar na qur'ani wallazina yafikuna ma la mubtiga marratil lahi murati ne amma ba a sa lami ba ko ba a sa lami ba to Wani wuri talabi ka halatta cewa shi maf'ulu li ajalihi ya iya zuwa kafin amilinsa a iya cewa ijlalan lil amrin qama zaidu ijlalan din ya gabaci kama ya halatta mu'tamadi a cikin zance wanda yake abin dogara da shi akwai kauli da cewa a'a bai halatta a ce shi maf'ulu li ajalihi ko maf'ulu lahu ya gabaci amilinsa na'am والضم في الحالين kuma wato an hana a halin biyu da ha- da inda yake an sa lamun da inda ba sa lamun ba an hana a ce mafulu li ajalihi ya kididdiga shi yasa malamai da yawa suka ce kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tusikuhunna liraran lita'atadu shi lita'atadu din ba wai ya nuna illar tusikuhunna bane shi liraran shine yake nuna illa saboda in an ce shi ma lita'atadu illa ce ta tusikuhunna ya zamo kenan maf'ulu li ajalihi ya kididdiga ya kai guda biyu eh shi yasa shi lita'atadu ba wai li'a maf'uli li ajalihi bane eh to alhamdulillah fihi ne في التهاب wansiban al'azmi na بناس الزوج zarafi
وتطيع iri biyu ne akwai zarafin da ke nuna wakaci shine zarafin da ya zo don ya nuna wakacin da aiki ya afku kamar sallaitu gudwatan na yi sallah da safe to gudwatan ya zo ne nan ya nuna wakacin da aka yi sallah ko sumtu yau alhamisi na yi azumi ranar alhamis yau alhamisi zarafi ne da yake ya zo don ya nuna wakacin da aka yi azumin ko ranar da aka yi azumin au makano nau'i na biyu shine zarfu makani shine wanda yake nuna wajen da aka yi aiki kamar kumtu wara al-imami na tsaya a bayan liman to nan wara a zarafi ne da yake nuna inda kai tsayuwa ko kuma jalastu amama al-amiri na zauna a gaban sarki to amama din zarafi ne na makani da yake nuna inda aka zauna Wan- da ake koyaushe an kunsa masa fi ma'anar fi fitiradin koyaushe ko haka yake zuwa duk inda zarafi ya zo bai ɗau ma'anar fi ba to ba za a yi masa nasiba ba yadda can mai mulha yake faɗa ko ya mai mulha ya faɗa ya faɗi wannan matsala mai mulha ya faɗi wannan magana ko ya yace ya fito da ita musamman ya mata baiti ma guda wa aina ma sadafta fi la turmaru farfa'akum وقل يوم الخميس نير برفا وقل يوم الخميس نير kaga nan tunda ba fi bai dau fi ba ba ce ba fi yau alhamis ba a ita kanta ran alhamis din ake so a bada labari daga kanta ba ana so a faɗi wani abu bane wanda yake ya afku a ranar alhamis shi yasa nan ba fi shi yasa ba za a yi nasara ba shi yasa dole inda za duk abin da za a nasarta bisa cewa zarafi ne ko maf'ul fihi ne dole sai ya dauki ma'anar fi
في يوم يعلم كم تركه yau yawal juma'a ce mubtada ne
وانسبا nal azmina ka nasabci ka nasabci duk suna da yazo yana nuna zamani ala kulli halin بناسب المسجد da abin da ya nasabci masdari mudlakan shi zamanin muayyani ne ko mubhami zamanin muayyani ne kamar misali kace sallaitul gudu- gudwata gudata mu'ayyani ne safiya mu'ayyana ce Ahan, ko ko labistu zamana labistu zamana na zauna zamani nan kuma ai ba mu'ayyani bane tunda zamani a iya cewa tsakanin yanzu da ra da sallar juma'a zamani ne a iya cewa daga sallar juma'a zuwa sallar la'asar zamani ne ko daga sallar la'asar zuwa magarba zamani ne yasa dan an ce zamanin ba mu'ayyani bane tunda ya iya daukan koyaushe to ko da wannan ne ko kuma ya zama mu'ayyanin da a iya masa nasaba نعم binasibil masdari
mutlaqan bai shi ne bisa wawaitawar ko qadar ko da ko shi nasibin mukaddari ne na'am wa fi makanin qad abun eh, wato wato binasir masdari da abin da ya nasabci masdari shine fi'ili ko abin da yake ya kunshi ma'anar fi'ili da an kamar misali inda kace sumtu yawmal khamisi to sumtu din fi'ili shi ya nasabci yawma din zarafin ko kuma masdari kamar a ajaba ne sau muka yawmal khamisi to sau mu masdari shi yana sauce yawmal khamisi ko sunan fa'ili kamar ana sa'imun yawmal khamisi to sa'imin shi yana sauta yanda a can shi masdari mafuli mutlaqi duk ɗaya daga cikin wannan ukun zai iya nasautar sa ko a, zai zai iya yi masa nasara to wa fi makanin dangane da makani kuwa suna wanda yake nuna makani kada abu malamai na hau sun ce ba dama a yi masa nasaba bisa cewa zarfu makanin ne illa alladhi sai fa in ya zama mufami sai in ya zama waje ne wanda yake mufami yanzu misali in ka ce kumtu wara al'imani na tsaya bayan liman to bayan liman ai waje ne mufami saboda sahu na farko a bayansa a bayansa suke sahu na biyu a bayansa suke sahu na uku a bayansa suke in akwai sahu dubu bayansa na dubu din shi ma a bayansa yake shi yasa in ma bayan wannan duk sahun da suke bayansa ne kai ka tsaya kana bayan dai liman tunda liman yana daga gabanka shi yasa kamar wannan ya zama mubhami kenan amma idan ba mubhami bane to wannan sai a yi masa nasaba bisa cewa maf'uli bihi ne yanzu misali in kace da haltu dara ko da haltu dara tunda daru muayyani ne na shiga gida to sannan addara ba maf'ulu fihi bane maf'uli ne bihi tunda gida muayyani ne da an bar sauran gidan kama anan da ake wa gidaje sauraye an fita waje Ehem, a- ba ba a cikin gidan ake ba ba a cikin gidan haka nan kuma in aka wuce gidan da a ce akwai kofa daga baya aka fita ta wannan kofar shi ma ai an bar gidan shi ma an bar gidan ba gidan bane shi yasa shi gida muayyani ne to shi yasa kamar wannan sai a ce ba maf'ulu fihi bane maf'ulu bihi tunda ba mufami bane sharadi ya zama mufami yanzu kamar qur'ani udkhulu alaihimul baba baba din ba maf'ulu fihi bane maf'ulu bihi ne tunda albaba kofa muayyana ce kofa iyaka inda take shine kofa an ka wuce ta ta nan ka wuce kofa ba kofa bane in ka wuce ta ta nan ka dawo nan shi ma dai ba kofa bane shi yasa ashe ita kofa ba mufhama bace muayyana ce to ba za ta yi mata nasaba bisa cewa maf'ulu fihi bace sai dai maf'ulu bihi to to illa lazi ufima wal illa sai wanda yake mushtaki kamar ka'adtu maka'ada zaidin tunda maka'ada mushtaki ne daga ka'ada to ai masa nasba bisa cewa mafulu fihi ne ka'adtu maka'ada zaidin na zauna inda zaidu ya zauna alladhi wakisu wakisu ka kiyasta wannan kana idan wika idan zabo ya dace da fi'ili waqta to daidai ne shi ma in ya zabo ya dace da fi'ilin wakan din mu ba masdari ne a to ya iya zuwa a matsayin sunan fa'ili to idan ya zabo ya dace da shi a fi'ilin ka baka'atu maka'ada to maka'ada din ai ya dace da ka'ada tunda mustaqi ne daga gare shi amma inda bai dace da shi ba to wannan ba za ka yi ba ba kiyasi akai ba ka ce rarrabtu maka'ada zaidin ba tunda maka'ada bai dace da rarrabtu ba wannan rarraba ne inda cewa kai rarrabtu man riba zaidin to wannan shine zai zama makisi wannan makisi ne amma rarrabtu maka'ada zaidin wannan ba makisi bane ya za irin nan in dai ba zuwa yi ba sai a ce ba zai yi ba kuma ya yi sai a ce maf'ulu bihi ne na doki wajen na doki wajen da zai biya zauna shi yasa nan ya kuma maf'ulu bihi ba maf'ulu fihi bane to ma dalla alam tidari haka nan duk abin da ya shirya da bisa gwargwado to a iya yi masa nasaba bisa cewa maf'ulu fihi ne ah, wato na makani a iya masa nasaba bisa cewa zarfi makani ne kamar milu milu kamar sirtu milan na ya tafiya mil guda to milan din ta ai- a- ma masa nasaba bisa cewa maf'ulu fihi ne wal farsai ko sirtu farsahan wala qabari ko kuma sassa kamar sirtul iraqa na'am to wa ma jara ma jara ko abin da ya gudana magudanar wannan tidari bisa yawan zuwa duk irin su masadiru masarori ne na ba da ta tsaya tinadi daga jingina ta daga ga wato maf'ulu fihi ko yaushe irin wani ana musu nasaba ne bisa cewa maf'ulu fihi ne na'am kana mithla arsh ina misali kamar na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi don nan zinata arshihi din zarafi ne kamar an ce gwargwadon da zai cika awan al'arshi shi yasa zarafi ne kenan haka nan wazanar jabali shi ma ana nasabtar sarusa cewa maf'ulu fihi ne zarfu makanin ne Malam Sidawayi ya bayyana a wannan a cikin maganganu. Abin da sa nan Suyudi ya kawo wannan ya fito da shi don an samu wasu ɗalibai yan katobara da suka nuna cewa a wajen ba haka bane wanda ko mulhama ba su gama fahimta ba amma suke cewa ai wannan kamar su da labarin ya dada alƙi wanda ta alƙi da kalmati da ta alƙi din ba wai mansubi bane bisa cewa maf'ulu fihi ne. Ya ce ai wannan magana ce ma da Sibawayi ya yi ta. Eh, Magana ce ma da Sibawayi ya fito fili ya bayyana ta baro-baro to su ban da karancin ilimi bai dace a ce hasi ma ce za su kawo wani abu a kai ba hasi ce za su yi wata magana a kai so da yawa aka sami ruwan nan wa shi zarafi iri biyu ne akwai zarafi wanda yake mutasarrifi akwai zarafi wanda ba mutasarrifi ba akwai zarafin da yake mutasarrifi ne akwai wanda ba mutasarrifi ba to shi wanda yake mutasarrifin uhu shi ne wanda ya rid yakan zo zarfan zarafi wa gairahu yakan zo ba zarafi ba yakan zo zarafi yakan zo ba zarafi ba kamar yawmu yawmu ta iya zuwa zarafi in kace sumtu yawmal khamisi ko ji'tu yawmal jumu'ati to anan yawma ta zo dan nuna lokacin da aiki ya afko shi yasa anan zarafi ce amma in kace ja'ana yawmul hamisi to ai a sannan yawmu ta koma fa'ili ba wai zarafi bane shi kansa yawmu din shine fa'ilin shi yasa yawmu mutasarri a zarafi ne mutasarrifi eh, yakan zo a matsayin ah, zarafi yakan zo kuma ba matsayin zarafi ba abin da yake ko ba dama ya zo in ba zarafi ba to shi ake kira zarafin da yake ba mai tasarrufi ba kalmomin da ba sa fita daga zarafi yanci a kowane hali Mm, siwa tana daga cikin zaruffan da ba sa sarrafa gurin mafi yawan malamai su da wahi yana cikin su da wasu gaggan malamai suka ce siwa ba inda za a yi ta zo sai zarafi amma wasu kaɗan suka ce a'a siwa tana tasarrufi ta zo ba zarafi ba tana zuwa mubtada tana zuwa fa'ile tana zuwa maf'uli tana zuwa a harafin jarra wato da sauransu tana zuwa an mata jarra da harafin jarra to warbu manhu ka iya cewa suwa lugga ta biyu kenan a iya ce ana cewa siwa ana cewa suwa ka iya cewa sawa'u kuma ko siwa a shi yasa lugga hudu kenan a ciki ko ajurumiya guda nawa ta fada ajurumiya guda nawa ta kawo to jama'a hudun kawai ta kawo ke ganin ita siwa ya jari cewa tana gudana misla gairin kamar gairu yadda gairu take da cikakken sarrafa ya ce ita ma siwa haka ne to ma wahan maganar sa bata yi rauni ba shi ma yana da hujja kamar su dan malik kenan da wasu gaggan malamai da suka gabace shi sun ce ai siwa zarafi ne mai sarrafa dan ya- yana zuwa fa'ili kama a faɗin mawaƙi wa lam yabqa siwal udwani jinnahum kama danu to lam yabqa siwal udwani siwa anan shine fa'ilin yabqa shi yasa siwa ta zo fa'ili tana iya zuwa ah, kuma matsayin ah, mubtada kamar faɗin mawaƙi wa iza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa ka ba'i'uha wa antal mushtari to fasiwa ka din mubtada ne siwa ta zo a matsayin mubtada ko kama a baitin wato maulam shehu ibrahim ya ari irin wannan tsarin ne waƙe da shi ko da yake cewa habibuka haza ko hadimuka haza fi bari zamu awwaƙan siwahu da dawadin na gatan ma wasu luhu yau an nuna nafsan bil misali fa annahu bi wata min al awqati tanfaku rijluhu fa hal tazuru al awyamu bil audi lin naqa fa yaqara fa yaqari lana tilka al fawaita ahluhu siwahu la dawadin naqa siwahu mubtadani la da shine labar siwahu la dawadin naqa tamma wasluhu to
wannan mutum da zai kare a inda ina daga cikin zarafin da yake bai sarrafa shi inda yana zuwa don nuna matsuwan matsayi na kusanci da yistin ko dai a ganin ido ka ce huwa indi gashi a nan a nan inda nake ma'ana ko ko a ma'ana cewa yana wajen da yake nawa kamar da yadda shi shi islam din yake faɗa a rihilarsa ko da yake faɗa su da awal sani awal sani awal yake cewa taraktuhu indi bi a ala manzili taraktuhu indi aga indi din anan hissa ba hissi bane ma'anawi ne dan ba wai gashi gashi ba a'a na bashi a can gidana eh, taraktuhu indi bi a ala manzili to ma'ana ma'ana eh, shi ne ma'anar nan tattafe tattafi takan zo ita indu a matsayin zamani kamar a ce inda zawali lokacin zawali ko indal asari to ko indal magaribi to a sannan ya zamo ta zo ne don nuna zarfu zamani asali tana zuwa ne don makani amma kaɗan takan zo don zamani idan inda a ƙur'ani ta kai nawa takan dan fita kaɗan daga zarfi yancin a mata jarra da minko kamar eh, wa ala'ilin da can mai mulha yake faɗa lakin na ha bimin fakat tujarru akan mata jarra da min kamar walau kana min indi gairin lahi lau da dufi walau kana min indi gairin lahi da harufan jarra ba wanda yake shiga mata sai min din nan kaɗai ita ce kaɗai take shiga mata yayi ilgazi akan haka a mu- a mukama wa masu man faru uku sun bi akan ita inda din a cikin mukama ya kawo to lada ita ma zarafi ne wanda yake baya sarrafa don ta lizinci zarafi yance lakin na hali sarki ja sai dai ita ba kamar inda ba ba inda ita harafin jarra ma zai shiga mata gara ita inda min tana shiga mata walau kana min indi gairin lahi
wadan ta ji zarfan da ma'ana ba ta zuwa zarafi ita lada ga ma'ana sai dai ga abin da yake hissi Ehem, ba a- ba a- ba a zuwa mustaƙin wanda yake a tabbata ga abin da yake ma'anawi sai dai abin da yake hissi gama abin da yake an rubuta shi ko za a nuna shi gashi a gan shi jiki Ehem, a iya cewa inda hul ilmu amma ba a ce ladaihi ilmu ba tunda lad- ilmi ba ganin sa ake ba ko ba a amma a ce inda hu eh, kamar na qur'ani wa man inda hu ilmul kitab wa man inda hu ilmul kitab eh, amma ita lada a nan ba za ta yi ba ba za ta yi- ba za ta yi a ce wa man ladaihi ilmul kitabi ba tunda ilmin nan ba ganin sa ake ba me yasa ba ma'ana ce mustaqirra ba to amma ladun ita a bayyanawa ce ita ma zarafi ce wanda yake ba mai tasarrufi ba domin ta banta da zuwa a matsayin zarafi ba ta zuwa wani abu ba zarafi ba yana zuwa don nuna farawa a bangare biyu na zarafin shi yasa takan zo don zarfu zamani kamar milladun sallai na la'asara tun daga sanda muka yi sallar la'asar yakan zo kuma don na zarafi na makari Eh, kamar milladun misira ila tunis tun daga misira haƙi zuwa tunis kaga nan ta zo ne don zarfu makani shi yasa ita ladun takan zo don zarfu zamanin takan zo kuma zarfu makani Eh, zai masu bincike zai masu zawa duba diwanan larabawa sosai a fidda baiti goma na larabawa jahiliya wanda ladun a ciki ta zo a matsayin zarfu makani a samu baitoci goma kuma wanda yake ladun ta zo a matsayin zarfu zamani a waƙoƙin larabawan jahiliya ko ne ya zama an samu shahidi akan wannan matsala da aka faɗa cewa lil iftida fi nau'ai zarfiya to bi faradin ita ladun tana da ta lizinci irafa amma kuma wajen irafar ba lalle sai ga jumla ba ba kamar iza ba iza ita dole sai ga jumla ba a rafa iza ba ga jumla ba a akan rafa ta li ita ladun li faradin ga su ga kalma daya an a iya cewa min ladunin zuhur ko ah, min min ladunin min ladunil asari a iya cewa ladunil asari ladunil asar to kowaninsa ko ladun subha ko ladun asarar an ji cewa an yi nasiba da shi ladun idan aka rafa ga guduwatu fattubi sai aka ba haka shine yadda mai mugaba ya fada fadin mawaki da ya ce wa maza la muhuri mazjaral kalbi min humu ladun guduwatan hatta da nali gurubi wa maza la muhuri mazjaral kalbi min humu bai gushe ba yana bin su wajen da yake nisansa da su bai wuce inda za ka kori kare ya tashi ya koma ba haka ne ta bin su dokin nan ya ta bin su a gindi a gindi da tun gudu wata tun safe hatta da na lugurobi har rana ta kusan waduwa ina bin su a gindi a gindi tsawon yinin haka aka yi to yace ladun gudu watan ladun gudu watan eh, wato aka rafa ta ga fari misali inda aka rafa ta ga babu din ba da ya ce ladun shabba hatta shaba ladanu zawa'idi ladun shabba ladun an rafa ta nan ga shabba jumla filiya ko yasa an rafa ta ga jumla filiya to kuma aka rafa ta ga gudwato akan yi nasaba kamar wannan baitin fattobi sai a bi shi sama'a iyaka ji ba za a yi kiyasi a kai ba shi yasa shi mai makama yake ilgazi a cikin ladun cewa ita kalma ce da hukuncin ta ke sabawa tsakanin safa da yamma hukuncin da take da shi da safe ba shi take da shi da yamma ba ma'ana idan ka rafa ta ga kalmar da take nuna safe shine guduwatu sai kai nasaba amma da za ka rafa ta ga masa'u ba dama ka ce ladun masa'a sai dai ladun masa'i ladun masa'i ba dama ka ce ladun masa'a amma an ga rafa ga guduwatu gashi ladun guduwata to Mhm. menene bayanta an ji nasu ba fattu bi aka bi inda kai mm, idan kai hadafi bisa guduwar tudun da ka rafa da dungare ta kai mata nasu ba to sai kai hadafi a kai shi ma abin da ka hadafta din sai kai masa nasu ba sai ka ce da dungudu watan wa ashiyatan da ka ce wa ashiyatin ba da dungudu watan wa ashiyata wa mai ya kulbe jari amma akwai a cikin malamai wanda suka ce a ai nasbar iyakar ta guduwatu zaka ce ladun guduwatan wa ashiyatin ne ba wa ashiyatan ba to wanda ya faɗi wannan maganar la tu sawwabi kakka ga cewa maganar tasa daidai ce ka ce maganar tasa ba daidai ba ce ma'a yana daga zarafin da yake ya lizinci zarafi yanci suna da suke zuwa na zarafi wanda sun lizinci zarafi yanci shi ko yana zuwa ne dan wakacin haduwa ko wajen da aka haɗu din shi yasa ma'a tana iya zuwa a matsayin zarfu zamanin ko matsayin zarfu makani to ka iya cewa sumtu ma'al kira'ati na yi azumi tare da cewa sanda nake azumin kuma ina karatu kaga a nan wato waje ne kenan ta yi kuma ka ce ilta kaitu bi zaidin ma'a amri na game da zaidu a gurin da na game da zaidin ma kuma na game da amri na game da su tare nan ma'a ta zo don nuna makani ne shi yasa ita ma'a takan zo zarfu zamanin takan zo kuma zarfu makani to a sun haka yi malamai sun haka yi to cewa aka mata jarra da min kamar kira wanda suka karanta haza zikiru min mai iya wa zikiru min kabili to ita ita ma'a takan zo a matsayin labari kamar inda kace zaidun ma'a amarin zaidun ma'a amarin ta sannan ma'a labari ce ko kuma kamar na qur'ani ai ilahun ma'allahi to ma'anan ta zo labari ilahun din mubtada ne nikira ta zo mubtada saboda ta zo bayan istifhami ko ta dau umumi shi yasa ta dau ta zo mubtada ya zo nikira saboda ya dau umumi ma'adin shine labarin wasilatan takan zo kuma sila ita kamar da haza zikiru mamma iya kira'ar mafi yawan makaranta mamma iya kamar an ce allazina ma iya haza zikiru allazina ma iya a sannan ma iya ta zo a matsayin silar mausuli halam takan zo kuma hali kamar kuma ah, kamar fadin mawaki bakat ainiyar yumna falamma na haituwa an dam ibadar sabri asbalata ma'a to a nan ma'an hali ne sai da nuna gaba daya suka haɗu suna zub da halin kasancewar su gaba daya suka haɗu suna zub da hawaye ko baitin da malaman arori suke kawowa a matsayin shahidi ko akwai baiti da malaman arori suke kawowa a matsayin shahidi baina ma hunna bil araki ma'am iz ata rakibun ala jamali baina ma hunna bil araki ma'am iz ata rakibun ala jamali baitin Umar ibn Abi Rabi'a ne ko matan nan suna go da ake kira a raku gaba alhali suna gaba daya sai ga wani ya zo akan rakuminsa to nan ma'an ya zo a matsayin hali ne ma'a ta zo a matsayin hali shi wannan shahidin a ina malaman arori suke kawo shi a wani bahari ne shahidi ne akan me baina ma hunna bil araki ma'an iza ta sha zakibu ala jamali to menene ya yakan zo sakinan alalina ai masa sukuni sukuni na gini a ce ma'a ma'a mamta na kaɗan bai hannu ba ko da yake kaɗan ne yadda ibn malik yake cewa wa ma'a ma'a fi ha galilu wa ma'a ma'a fi ha galilu
wa masdar masdari yanubu an makani yakan zo ya tsaya matsayin makani yakan zo matsayin makani Eh, kamar ka atto majalisa zaidin majalisa din masdari ne ya tsaya matsayin zarfi makani wannan hukuncin ya ya yana yawan zuwa dangane da zamani kamar ja a zaidun tulu alfajari da tulu a din masdari ne na dala'a amma ya tsaya matsayin zarfu zamani tsayawa mazari a matsayin zarfi zarafi yana yawan zuwa a zarfu zamani zarfu zamani so da yawa yakan zo masdari to to alhamdulillah mamara yana daga zarafan da ake ginawa banda abin da ya gabata banda zarafan da aka faɗa a baya akwai zarafan da ake gina su saboda an haɗa su daga mufami rifa da aka ah, wato rafa shi kamar yau aka rafa to sai a gina shi kamar yau ma izin yau ma tunda yau mu mufami ne ko kalallahu haza yau ma yanfa usari gina kaga mutum mufami ne tunda ranar na an ce rana to a kowace rana ranar sai an faɗi ta wani abu tukun sannan aka ayyana ta rana ba mufama ce Eh, ranar asabar rana ce ranar ladi rana ce rana amma in aka ce ranar da wane zai dawo to wannan da aka ce da wane zai dawo sannan aka ayyana ta kaga an rafa kamar haɗa lawa haza yauma yanfa usadiqina kama a kira mu kaga sai aka gina ko Eh, wasu kirawoyin su suka yi lirabi kada lawa haza yaumu yanfa usadiqina sadiquhum ko ko da kai kado kamar min qablu ko min ba'du Eh, lillahi lamru min qablu wa min ba'du an yi kadin sa daga irafa gashi an gina bisa ramma lilmari in tana zuwa zarafi ga abin da ya wuce mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ita in tana zuwa ne a dan abin da ya wuce Eh, dan abin da ya wuce kamar wasu kurfil kitabi maryam irin tabazat kaga wannan magana ai ta riga ta wuce irin tabazat to mustaqbala amma karin jayar da cewa ta iya zuwa dan abin da zai zo nan gaba ita iya tana zuwa dan zamanin da zai zo nan gaba shine abin da ibnu malik da wasu daga malamai suke kai yan kaɗan daga malamai shi kuma nan suyudi ya bi abin da shi ibnu malik din ya zaba ina shaidar su shine kamar fada ubangiji fa sofa ya alamu izila galalu fi a anake yayi wannan lokaci bai riga ya zo ba is ta zo ne dan ta nuna lokacin da bai riga ya zo ba amma su wanda suka ce in za ta zuwa sai dan lokacin satin da ya wuce suka ce wannan gaskiya ne abu ne da bai zo ba amma an ɗauke shi ne a matsayin abin da yake ya riga ya zo tunda tabbas sai ya zo kamar yadda aka ce a ta amrul lahi ne ko wani fi hafi sore fasa i gaban fi samawati aka kawo mari inda za a kawo murari to tana zuwa zarafi kamar wannan fasofa ya lamuna izina galalu din takan zo kuma mafulu bi kamar waskuru izantum kalilu takan zo badali minhu badali daga mafulin kamar waskur fil kitabi maryama izin tabazat min ahliha makana jurrat ana mata jarra da zamani kamar yawma izin ko hina izin ita ce za a yi wa jarra don ita ce a mahallin jarra ita ce murafu ilaihi ma'ana akan rafa suna mm, can din dai Eh, wa bin zamani jurrat Eh, an yi mata jarra da zamani ma'ana akan rafa kalmar da take nuna zamani zuwa iz iz ta zama murafu ilaihi shi yasa a mahallin jarra take kamar yawma izin ko hina izin to wa a rifli jumlatin ita iz ta lizinci irafa ga jumla koyaushe ita iz akan rafa ta ga jumla jumlan nan ismiya ce ko fi'iliya to mhm, rubba ma huzif juz'in na juz'in jumlar akan shafe kamar wa wal aishu izzaka afnana wato izzaka kazalika to sai aka shafe kazalika aka kawo mubtada aka shafe labari wani lokacin wal au kulluha ta yi a shafe baki ɗayan jumlan ma da aka rafa izgare ta sai a yi mata ita izin tanwini don musaya daga jaula irin wannan tanwinin shi ake cewa iwarun an jumlatin kamar fa yau ma izin la tanfa'u shafa ko ah, wa antum hina izin ana nufin hina iz balagatin ruhul hulqum Eh, ko yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah ana nufin al'amru yau ma iz la tamliku nafsun li nafsin shay'an lillahi da aka shafe la tamliku nafsun li nafsin shay'an din sai aka yi wa iz din tanwini ya zama yau ma izin to suna baya binta da mari zai zo bayan ta ba ka ce iz zai dunkama ba ba dama ka ce iz zai dunkama sai dai iz zai dunkaimu ko iz zai dun ya komu amma ba ka ce iz zai dun a kotu iz zai dunkama ai ba zai ba za ta yi ba sai dai iz zai dun ya komu to to alhamdulillah wa'allabin harfan wa'allalat ita is ta zo don ta nuna ta'ali in ji wasu malaman a cikin su har akwai ibn malik ibn malik ba ya zaɓi cewa is tana zuwa don ta'ali amma malamai dewa suka ce ba inda is take zuwa don ta'ali shi yasa nan yana cikin wuraren da shi jalaluddin suyudi ya zaɓa abin da dan malik ya zaɓa me hujjar ibn malik da sauran malaman da suka ce tana zuwa don ta'alili kamar aya ta qur'ani inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walan yanfa'akum al-yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna to wannan iz suka ce ta zo ne don ta'alili wato bi sababi zulmikum eh liko li illati zulmikum iz anan ta zo ne don ta'alili dan cewa ku dinnan yan wuta gaba ɗayanku za ku yi tarayya a cikin azaba wannan ba wani rarrashi ne ko wani kariya gare ku ko wani cewa a ji taushi taushi ba a duniya a rayuwar duniya in musiba ta zo ya zama ta taba wannan ta taba wannan ta taba wannan ta taba wannan to wanda ta taba ma sai ya ji da dama dama tunda ai ba shi kadai bane to amma a lahira ba haka abin yake ba in azaba ta samu mutum sai ya ringa ganin kamar ba wanda aka yi wa azaba sai shi shi yasa a suratul nisa'i ma kaga da aka faɗa cewa eh, wa man yatillaha wa rasulahu wa man yatillaha wa rasulahu mudhilhu na menene tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudhilu jannata min tahtiha al-anhar halda fiha wa zalika al-fawz al-azim wa man yati Allah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan shi da aka fada wata sai aka ce khalidan can ko yan aljanna aka ce halidina saboda shi dan wuta zama wanda wasu sun yi tarayya tare da shi a ciki ba wani hutawa zai ba da haka ba zai ji abin sanyi sanyi ba ba kamar musibar duniya ba ce musibar duniya ita ce in ta gama za ka ce to ai ba ni kadai ba ba ni kadai ba amma ta lahira kowa gani yake kamar shi kadai ma aka yi wa wal iyazu billahi to ba harfa inda yake ta zo ita dan ta'alili harafi ce a sannan in ji wasu malaman wasu suka ce ai ko anan din ma dai suna ce zarafi ce ko da inda yake ta zo dan ta'alilin suna ce yulfa ana samun iz ta zo don mufajati da hulfin amma akwai sabani akwai wanda suka ce haka da wasu suka ce inda yake ta zo bayan baina ma ko baina wannan ahadin yake faɗa ko lakin da sarki sarki zabi baina au baina ma fa kulli za faɗina lakin bi sarki bi sarki sarki zabi baina au baina ma fa kulli za faɗina inda yake ya zo bayan baina ko baina ma kamar fa baina mal usuru darat mayasiru istaqdirullah khairan wa rayanna bihi fa baina mal usuru iz darat mayasiru duk abin da zaka yi ka nemi Allah ya kaddara ma alheri amma duk abin da Allah ya kaddara ma ko ne ya kai da shi ko da ba alherin bane kai a ganin ka domin ana cikin tsananin ba zato ba tsammani sai yayewa ta zo sai a ga yayewa ta zo to iza iza tana zuwa a matsayin zarafi lil istikbali dan abin da zai zo nan gaba kuma da ma'anar sharade kamar iza ja'a nasrullahi iza ja'a nasrullahi sanda duk taimako na Allah ya zo fasabbi da handa rabbika ka fita an afradi za daga daidaiyar wannan to kaɗan ne kamar irin na washen ruhaha wal kamar iza talaha to iza nan ta zo zarar zarafi ba sharaɗi iza nan ta zo don zarar zarafi yanci ne bata ɗau sharaɗi yanci ba wannan hari iza jallaha wallaili iza ga shaha duk anan iza wadda duk ta zo a nan ba sharaɗi a ciki ta zo ne don zarar zarafi eh ta zo ne don zarar zarafi to shi yasa irin wannan kaɗan ne ya rabi duk inda iza ta zo to tana hada abu biyu ne zarafi da sharaɗi a ce ta zo don zarar zarafin kawai ba sharaɗin a cikin ta to haka kaɗan ne eh wannan kaɗan ne to yana akwai sannan ita iza wadda take zarafiya an lizumta mata rafawa da jumla fi'iliya ko yaushe iza wadda take zarfiya to ana rafa ta ne ga jumla wadda take fi'iliya ko da ko fi'ilin shafaffe ne za a kaddara shi kamar misali a izas sama un shakkat to nan iza din gashi zahiri suna ne ya zo bayanta shine as-sama'u amma malamai da yawa musamman na basara da wasu da yawa daga malamai suka ce anan akwai in shakkat izan shakkatu sama'un shakkat wanda yake shafaffe wanda shi yasa sama'u din za su ce ba mubtada bane fa'ili ne na fi'ili wanda yake mahzufi wujuba yana cikin gurin da yake ake shafe amilin fa'ili wujuba amilin fa'ili anan an shafe shi wujuban saboda an fassara shi in shakkat wannan wato jumla ce mufassira la mahallala hamin al-iradi amma ga malaman kofa suka ce wannan magana wahal da kai ce ba wani dalili da za a ce ita iza dole sai ga jumla fi'iliya za a rafa ta ana iya rafa ta ga jumla ismiya shi yasa wajen su kamar wannan iza sama'un shakkat sun ce a sama'u din mubtada ne in shakkat jumla in shakkat shine labarin mubtada su ce jumla an rafa ta ne ga jumla iza an rafa ta ne ga jumla ismiya ba fi'iliya ba wasu da yawa daga masu binciken nahawu na zamani suna ganin wato fahimtar nan ta kofawa mutanen kofa ta fi karfi don ko tana rage tsayawa kaddare kaddare ba a cewa a tafi ga kaddare kaddare sai ya kama dole amma da kama dole ba a dau abu yanda yake a zahirin sa inda an ce zai sabawin shakat to a dauka a sabawa mubtada ne kawai in shakat labarin sa jumlar wadda take ismiya a mahallin jarra take da iza to
wannan sun sharuɗa wannan sibu abinda zai nasarci ah, wato ita iza din abinda ya nasarce ta ra'au a sharda sun ga cewa sharaɗin ne nan akwai sabani da yawa tsakanin malamai Na'am.
mafi yawan malamai sun tafi akan cewa iza zarfiya abinda yake mata nasaba jawabu yanzu misali إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصدق بأن ربك تو أنا جاء جاء نصر الله شيني شرطا جواب كوا شيني فصدق بأن ربك تو ما في يوم ما لم يسنتف أكن جوا فصدق إن شي ينا سبتي إذا kai tasbihi tare da yaban ubangijinka wakacin da taimako na Allah ya zo gare ka Ah, wato so ah, amma wa'yansu 'yan kaɗan wanda shi suyuɗi kamar ya karkata gare su a nan ya ce a'a sharaɗin ne suka ce ai sharaɗin ne na sarashi yasa su a wajen su ja'a ɗin nan shi ne ya nasarci iza Eh, wakacin zuwan taimakon Allah shi yasa taimakon ne ya zo a wannan wakacin shi yasa ja'a nasrullahi ja'a din shine nasrin iza a wajensu ba wai fasabbihi din ba ra'au haka malamai suka gani wato yan kaɗan daga malamai wanda shi suyudi a nan ya goyi bayan su shi yasa nan yana cikin guraren da shi suyudi ya zaɓi abin da ba shi mafi yawan malamai suke kai ba to wannan sun to eh, a ce ka'ice wa nasu wadda ya zama maf'uli da na farko na wato na ra'auda in kuma an ce wa nasu ya zama mubtada ne Ah, wato ra'au sai ya zama maf'ulin na farko an shafe shi shine ra'auhu ash-sharada to molin mutaja a ita iza takan zo dan mufaja kamar na qur'ani wato wa in tusiru sayyi'atu iza hum yaqanduna ko kuma fa alqaha fa iza hiya hayyatun tas'a to iza anan an wato ba ma na iza fa iza iza hum yaqanduna wannan ba ba ba fufaja ba amma kamar shi na fa alqaha fa iza hiya hayyatun tas'a to iza anan ta zo a matsayin mufaja'a ne iza ce fujaiya na alfaƙila to ita za ja iya an samu sabani a kanta akwai masu cewa a sannan ta zama harafi shi yasa ashe iza ta kan zo suna ta kan zo harafi kenan in ta zo dan zarafi suna ce amma in ta zo dan fujaiya ta zo fujaiya to wannan harafi ce
alfaƙila haka shine wasu sun ce harafi ne aure makani zarfa wasu kuma suka ce zarafi ne na makani wato kamar fa alga fa idza hiya hayyatu wajen da ya jefa ta sai gashi ta bayyana a matsayin miciji au zamani ko kuma za su zamani lokacin da ya jefa ta sai gashi ta bayyana a matsayin micijiya shi yasa kauluka guda uku da game da ita idza fujaiya kauli na farko shine cewa harafi ce kauli na biyu cewa zarfu makanin ce kauli na uku shine cewa zarfu zamanin ce wata zan mufa'u koyaushe fata na lazima a cikinta kamar fa'izahiya na wala'iha fa'izahiya wala ne hafilun ita iza fuja'iya ba kamar iza shar'iyya ba ce ko zarfiya ita iza zarfiya an ce fi'ili ne ma yake zuwa waje bayanta wasu ba suka ce dole shi zai zo bayanta Ah, amma ita iza fuja'iya fi'ili baya zuwa bayanta koyaushe suna ne koyaushe suna ne yake zuwa bayanta shi yasa a wajen ababin istigali kaga aka ce dole idan iza ta zo dole a rafa za ka ce harastu fa iza zaidun ya ribuhu amuru ba da ma ka ce zaidan basa cewa maf'uli ne na wani ya ribu shafaffe inda in ka ce haka ya nuna iza kenan jumla wadda take fujaiya jumla ismiya ta zo am jumla fi'iliya ta zo bayanta gashi ko ita dole jumla ismiya ce take zuwa bayanta yasa sai dai ka ce harastu fa'iza zaidun ya ribuhu amur yana cikin wurin da yake wajibi ne a yi rafa'a ko to
wakila jaza wasu ka ce ya yiwu a ce shi fi'ilin ya bi ta ma'akadin dai akwai kad fiha a cikinta a iya cewa a, harastu faiza kad ja a zaidu harastu faiza kad ja a zaidu ina fitowa sai ga zaidu ashe har ya zo ma to wasu suka ce haka ya halatta wasu kuma suka ce gaba ɗaya wannan bai halatta ba sai da a ce faiza zaidun kad ja'a
alana lokacin alana wakati ne harurin na yanzu la alana tana nuna wakati na yanzu alana tana akwai sabani dewa a kanta hakanan kuma wajen kira'a a qur'ani za a ga akwai fasafu da yawa shi yasa akwai wanda musamman suka ware ta suka yi littattafai ma a kanta inda yake ta zo a qur'ani ko yanda ake karanta ta da hafiska nawa ce take halatta a za a ga musamman an ware ta an yi baitoci a kanta to ita dai alana wakati ne na yanzu in an ce alana yanzu yanzu kalu lana ji ita bila ita lana qur'ani ta kai na alana qur'ani kalu lana ji ita bila ita ce ta farko ko alana kada sai da kabulu ko kunta alana fafan lawa an kuma alima an na fikun guda nawa ne to gaba daya a qur'ani fa malamin su ko san to shi dai lana wakaci ne na yanzu wal murtara dan san da yake abin yadda da shi irabu hu cewa alana ai masal irabi ka kauli ba aliman mara kamar fadin sashin wanda suka gabata da yace ka annahu ma mil ani lam yatagayyara wa kan mara lidarain min ba'dina asru ka annahu ma mil ani yana nufin min alani kai ka ce su zuwa yanzu nan ba taba sauyawa ba gidajen nan yadda suke da da na zo na dube su sai na ga kamar suna nan haka din kamar barba abin da ya abu gashi ko an samu zamanai cewa sun wuce rabon da in zo gidajen nan rabon da in zo gaban gidajen nan guda biyu an sami shekaru da yawa amma ina zuwa saboda sabon da ne da su a dacen sai na ga kamar su din ne dai wanda na sani a dacen su din ne dai wanda na sani a dacen shi ne ce mil'ani ya musu jarra kenan amma akwai jayayya akwai wasu da yawa da suka ce sam sam alada ba mukura ba bace mabniya ce suka ce wannan baitin ba shahidi bane akan cewa mukura ba ce a'a illa iyaka ya iya zamowa shahidi akan cewa ita bina'in ta yana zuwa da fuska biyu akan gina ta bisa fata kamar alana akan gina ta kuma bisa kasara a ce al'ani ko alani shi yasa shi a nan sai ya bi ɗaya fuska ta cewa a gina bisa kasara ba wai lalle kasara ta li'irabi ba ce inda me wata hujja ce za a kawo akan cewa ai ita wannan kasara ta li'irabi ce to ita dai alanan nan ita kadai banda malaman kira'a malaman nawa ma sun yi da ta tafai da yawa akai akwai wani malami ma babba wanda har yau ma yana nan musamman yi mata littafi yi mata risala akan ita lana din ya kawo hujjoji shi a iyaka fahimtarsa ya ture wannan fahimtar ta suyudi ta cewa ai zancen da yake abin yadda da shi shi ne a ce mu'uraba ce ya bi fahimtar wanda suka ce ba mu'uraba ba ce a kowane hali na ta mabniya ce ya kawo hujjojinsu ya kawo shi abin da ya kara fahimta a kai to ta shi ne kira kudusan irabuhu irabuhu ba ce alana wakatun harirun wal murtara irabuhu irabuhu ka gauli bare marmara to to na aka kwana to alhamdulillah da akwai tambayoyi ko akwai wanda yake tambaya akan faɗin busiri a cikin alburda ne ce annal hubba mun katimun ma bai na mun sajime ya ce mai sharhin ya ce a kawo in fa'ala in fa'ala don a nuna mudawa ba a san haka daga larabawa ba a larabawa suna amfani ne da ifta'ala a nan wajen suna amfani ne da ifta'ala ana cewa katamahu faktatama faktatama ba fankatama ba ba fankatama ba yayin yace ba a san haka ba daga larabawa shine shi mai tambaya yake cewa to me me sharhin yake nufi da haka da wannan magana da ya faɗa yana nufin yace larabawa ba su faɗa ba ai kwarai ko abinda yake nufi kenan ta shi mai wakar ya kiyaye to amma tunda mu bamu kiyaye ba ai iyaka inda muka kiyaye za mu tsaya sai dai in ya kawo mana shi hujjar sa akai ko shi ne manufa amma dai duk da haka ba wai ya nuna cewa ba a iya kawo awon in fa'alan dan nuna mudawa a ba illa iyaka galibi an fi son a tsaya ga iyaka inda aka ji daga larabawa tunda awon ifta'ala yana zuwa dan nuna mudawa musamman a fi'ilin da ya kama ya fara da mur wanal ko yanda mai sawadul juman yake faɗa ko filin duk da yake ya fara da mimi ko ra ko waw ko nuni ko lam to za a kawo mudawa'a gare shi an fi kawo awan ifta'ala kama amartuhu fa'a tamara amartuhu fa'a tamara da sauransu to kuma aka ce ma wa'in su fi'ilan shi ifta'alan ya tsaya matsayin in fa'ala to wannan katama yana ciki shi ma iktatama katamtuhu faktatama aka fi cewa shine abin da ake ake nufi amsi tana zuwa ne don abin da yau ɗinka yake bi in an ce amsi to jiya ranar da take kafin yau ita ce amsi da wato shi yasa kuma ana yi ana gina shi ne bisa kasara za ka ce mawa amsi amsi a nan fa'ili ne a mahallin rafa'a yake fa'ili ne mabni bisa kasara wato a mahallin rafa za ka ce kuma ita kaftu amsi sai kuma nan amsi mafulun fihi ne mansubi ne amma wato an gina shi ne bisa kasara za ka ce nazartu ila amsi nan kuma majururi ne amma wannan kasarar ba ta jarraba ce kasara ce ta bina'i shi yasa wato a mahallin jarra yake za a ce a mahallin jarra yake fa in kira to fa inna kartahu fa inna karta idan ka mai da shi ni kira ya ko kuma ka basa shi ka kawo shi ma'arifa lamyan bani a sannan ba zai ginu ba ya in ka ce wato mara amsun ai da ta huce in ya zamo kana nufin zarar da akan amfani da jiya ko da a hausa ba wai ana nufin jiya jiya ba ana amfani da jiya jiya ana nufin dace kamar yadda aka amfani da jiya ana nufin jijiyan nan jijiyan nan to in aka amfani da amsi ana nufin dace to a sannan sai a masali iradi a ce mara amsu sai a ce mara amsu to haka nan ma in ka kawo shi da ta'arifi ka sa masa alkaman na qur'ani fa ja'alnaha hasidan ka allam ta gana bil amsi to wannan amsi din din an sa masa al mu'rabi ne an masa jarra da kasara majruri ne da kasara to haisu mutane haisu zarafi ne da yake nuna waje kamar min haisu harasta a duk inda ka fito fa walli waje haka wa haisu ma kuntu fatu hunna min haisu amarkumullahu to ana rafa shi ga jumla jumlar ta yi ta zamo filiya tiliya fi yawa kamar nan na ƙur'anin haisu harajta ko haisu amarkumullahu dan rafa shi ga jumla da take fi'iliya a iya cewa kuma haisu zaidun qa'imun nan kuwa an rafa shi ga jumla ismiya ya halatta ma a rafa shi ga jumla wadda take ismiya
وقال أنا خريجة a ce ya fita an afraditi daga daidaiwar wannan to ya karanta kama a ce haisu ya zo don nuna zamani kamar faɗin ɗarfa lilfata akalun ya ishu bihi haisu ta hadisa ka qadamu lilfata akalun ya ishu bihi haisu ta hadisa ka qadamu to haisu anan ya zo ne zarfu zamani duk sanda duk sanda kafan mutum za ta ɗaura kyange masa to aiko yana da hankalin da zai iya rayuwa da shi mutum ya za yi tunani ai bai dace ma a ce wani abu na rayuwa ya fi karfin fahimtarsa ba sai dai idan bai za ya yi tunani ba matukar dai zai iya takawa ya tafiya to aiko Allah ya ba shi damar ya tunani ya hango ya zai yi lamari yayin shi yasa lilfata aqalun ya ishu bihi haisu ta hadisa qahu qadamu to anan haisu ta zo a matsayin zarfu zamani ba zarfu makanin ba haka to irin wannan shine aka ce kadan ko kuma a ce a rafa ta ga mufradi kamar haisu dayyil ama'imi haisu dayyi to haisu an rafa ga mufradi shine dayyi ko kuma wato amata tara haisu suhailin dali'a amma tara haisu suhailin aka rafa haisu ga suhailu wanda yake mufradi to shi ma dai kaɗan ne irin wannan to
auru lokacin ƙari auru yana zuwa ne ga wakaci mai tahowa zaka ce la af'aluhu auru ba zan taɓa aikata wannan ba har abada la af'aluhu auru
na'am kada annama eh, wanda yake ya nuna umumi kaddu kuwa yana zuwa ne dan wakacin da ya wuce ma fa'altuhu kaddu tun da nake ban taba aikata wannan ba
matsayin lazimi su da auru da gaddu ba sa zuwa sai a cikin nafai ba amfani da su in ba a cikin nafai ba
kaifa yura musta kaifa kaifa yura musta bayan ana ganin sa mustafiman yana tambaya ne anil habar daga labari kaifa zaidu kaifa zaidu daga labarin zaidu
wani hali ko hali ah, kam- kamar kaifa ja a zaidu to anan kaifa la a hali ne kaifa ja a zaidu ha kaifa din hali ne a mahallin nasba yake zarfa Ah, wato halin kasancewarsa zarafi in ji siba waihi da wasu malaman suka ce kaifa din nan zarafi ne nasa haka siba waihi ya bayyana dakin musta sai dai wannan magana ta siba waihi bata tabbata ba an samu wasu gaggan malamai da suka yi musunta irin su afasho irin su ibnu malik afasho ya ce san san tun da allah ya kaifa bata taba zuwa a matsayin zarafi ba siba waihi bai fahimta ba ne haka ma ibnu malik ya bi shi a kai cewa kaifa bata taba zuwa a matsayin zarafi ba Um, to,